اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتسقط الأرض مغبرا إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويرزق السماء تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وتصبح الأرض مغضرة إن الله لطيف خبير الله سبحانه وتعالى yana faɗi ma annabi dalilolin kuduran Allah alam tara baka san annallah Allah anzala minas sama'i ma'an shi ya saukar da ruwa daga sama matsaran ruwan sama wacce su bihu al'arzu muhdarratan kasa sai ta wayi gari ta koma koriya min da bati da tsiro wa haza wannan min asari kudratihi yana da gurbin kuduran Allah إن الله لطيف ألا بذنبينه بعباده نباين في إخراج النبات أجكم جد السري بالماء إلى الرواح خبير مثني بما في قلوبهم da abin da ke cikin zuciyan bayansa inda ta hirin madari lokacin da ruwan sama ya jike da kuma fi zama wani wasar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duka na Allah ne ala jihatil mulki bisa jiha mulki wa inna Allah hakika Allah da huwa gani mawadaci ne an ibadihi gabanin bayansa dan bayar bukata wajen bayi don haka ko ya ce kai masa bauta sai ce ma uridu bi bari sai min rizqin don bayar da bukata wajen ka kai ne mai bukata wajen sa alhamir abin godewa ya auni yayi ga majibantansa ألم تر تعلم بكسم أن الله الله سخر لكم ما في الأرض شيء هوري مقاون لكي كسا من البهائم من الدبوبي ولدب ينبع دنبوري وان الله بيات كربنك والفلك يقول مكجرا يروى تجري بالبار تنا غدانا أتكين تيقود الركود والحمل دون هوا لدوكا كايا بأمره بإذنه بإذن الله دو الله يجي هكا ويمسك السماء أن تقال الأرض شيك ريك سما دون كتفادو أكن كسا دبا من يأتي إلا بإذنه بإذن الله inda Allah zai rike kasan ba fata da ku sai kuwa daga in saman ya fado da abin da ke cikin saman ya fado kasa to tabbas halaka za a yi ko sun zaye da kake gani a cikin sama Allah ya ce shi yake rike su a walam yana min al-tsayin farqan sabati wa qabil ma yusibuna illa rahman inna Allah bin nasi la rahmun Allah mai tsananin jin kai ne ga mutane fi tafsiri a cikin horewa wal imsaki da rikewa wa huwa alladhi ahyakum Allah nan shi ya ya ku bil insha'i da farar da ku ثم يميتكم sannan ya matattaku in dan jiha ya ajalikum lokacin da ajalin ku ya kai karshe ya tuke thumma yuhyikum sannan ya sake raya ku inda al-ba'th wurin tashin kiyama innal insana hakika mutum al-mushrika mushriki da kafurin mai mutuncewa ne ga nemomin Allah bi tarkihi da barin sa tauhidinsa shi sa annabi ke cewa Allah yana gaya masa yace idan mutum yana da awan shi a duniya yana da ƙarfi to ya tunkuɗe makan shi mutuwa in zai iya in mutum yana da awan cewa shi yana da kuɗi a duniya to to Allah ke ciyar da kuwa mutanen garin su ciyar da su rana ɗaya na safiya kawai ba zai iya ba idan mutum yana sakamakon yana da ilimi to ya bada labarin nan da zai mutu kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda Allah yake nuna kasawan kowa a kai duk karfinka mutuwa ta fi karfinka duk iliminka akwai abin da baka sani ba duk kudinka akwai bakin abin da zaka iya amma mutum bai lura da wannan Allah ya ce mai mutunci ne ga ni'imar Allah da kullum ummatin da Allah man sakan mun sanya wurin ibada ga kowace al'umma man sakan bi fati sini wa kasriha man sakan ko man sikan ma'ana shari'a ta shari'a umna fi ne masu aiki da shi فلا ينازعنك في الامر يراد به لا تنازعهم كرك جاهي يا رسول يا رسول الله في الامر اتي الامر اي علم بها الامر ينكا اذا قالوا اذا suka ce maka ma qatala Allah ahq an taquluhu abinda Allah ya kashe shi ya fi cancanta ku ci min ma qataltu suna jayayya da annabi ne cewa wai kun ce Allah ke kashewa Allah ke rayawa yaya Allah zai kashe abu ku ce haramun ne ku ku kashe ku ce halal ne in haka ne yankan Allah ya fi Allah ce karka yi jayayya da waɗannan a kowa da irin shari'arsa shari'an ka kenan a yanka da sunan Allah wadu ila rabbi wadu ka kira ila rabbika zuwa addinin ubangijinka innaka la hudan kai kana kan shirya addinin addini mustaqimin madaidaici
وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم ألم ألم تعلم ألم تعلم أن الله على سماوات السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم يكن به سلطان وما ليس له به علم
Bayan ja da lokacin sun yi jayayya da kai, fi amrin dini a cikin lamarin addini, fa kullum ka ce masu Allahu alamu bi ma ta'malu Allah masanin abin da kuke aikatawa ne, bai ja zai kun zai muku sakayya a jiki da shi, wa za wannan kabla al'amri bil kitab kamin aure annabi da yaki ne. aka saukan masa da cewa Allahu alam ma ta'malu Allahu ya kun bainakum Allah zai hukunci tsakanin ku ayyuhal mu'minun ya mu'minai wal kafiruna da kafirai yawmal qiyamati ranar qiyama fi ma kuntum fihi tahtalifun cikin abin da kuka zance kuna sabani a cikin sa da an yakuna kullu min al-fariqain shine kowane yanki zai faɗi khilafa sabanin kaunar ahad da zancen ɗaya alam ta alam baka sani ba al istifham li taqrir ma'ana ka sani anna allah allah ya alamu ma fi samawati ya san abin da ke cikin sambai wal alli da kasa inna zalika hakika wancanan kama zikira fi kitabin ya tabbata a cikin littafi littafin nan huwa lawul mahmud inna zalika sai dai wancanan ka ilmu ma zikira Allah yasiru mai sauki ne ga Allah sahalu wa ya'buduna al mushrikun mushrikai suna bauta ma min dunillahi wa nin Allah malam yana zulmi sultana abin da bai saukar da hujja biki da shi ba huwa asnam wa ma laysa lahum bihi ilmun abin da ba su da sani da shi annaha cewa ita ariyatan ababan bauta ne wa ma lizalimin min nasir ba mataimaki ga azzalimai bil ishraki da shirka yamnau anhum azab Allah wanda zai hana azaban Allah akan
wa idza tutla alayhim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkar yakaduna yakuna lilladhina yatluna alayhim ayatina ونبئكم بشر من ذلكم النار وقد أهله الذين كفروا وبئس المصير
نعم قل عم نبئكم نعم فإذا تتلى عليهم آياتنا إن أنكرت أمس آيوهم من القرآن لك القرآن بينات ظاهرات wanda take ayoyin nan a sarari suke ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkara zaka san abin ki wato musu a cikin fuskokin kafirai ay inkarar ha ai za ka ga asarahu gurbin sa min al-karahati nake wal abuti da daura fuska duk sanda ka gaya mutum abin da yadda da shi za ka ga fuskansa na murmushi yana dariya idan ka faɗa masa abin da bai yadda da shi ba za ka fuskansa ya daure shine Allah ya ce su kafiran nan idan ka karanta musu ayoyinmu da ganin fuskansu akwai musu tare da su ya kaduna sun yi kusa ya so na billalina sai tun bai su kamu da tsanani wa waɗannan da suke karanta alaihim akan su ayati na ayoyinmu ay yaqauna fihim fa auka musu bil batshi da kamu mai tsanani qul ka gaya musu afa unabbiukum bi sharrin min zalika shin bana ba ku labari da mafi sharri daga wancanin ka ba a yi aka rahi mafi abin ki ilaikun zuwa gare ku min alquran fiye da alquranin almatlu wa abin karamtawa alaikum akan wannan shine wuta wa ana allahu alladhina kafaru allah ya alƙawarin ta ga waɗanda suka kafirce bi anna masirahum cewa makomansu ilaiha zuwa gare ta ne wa bisal masiru idan ko mutum ya zama makomansa wuta makoma ya yi muni.
Ya ayyuha nasu rubba masalan fastami'u la illa alladhina tad'una min dunillahi lan yamliku dhubaban wa law istama'u la wa in yaslukhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu wa huwa qalu wa la mahdud ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز
نعم قل annabi ya yi nas ya ku mutane ai ahlul makkata duriba masalun an buga maku misali fasami'u lahu kudi wannan misali yana nuna gajiyawan gajiyawan mene mai bautan gunkin da shi gunkin fasami'u lahu ku saurare shi wa huwa shine innal ladina tad'una hakika abin nan da kuke bauta mawa من دون الله والنبى ألا بغيره وهم الأصنام وهم الأصنام دونكم مكة لن يخلقوا ذبابا باصيا هلتا قدا اسم جنس واحده ذبابة cewa zubabu nan ya kawo alal muzakkari wal mu'annas duk ɗaya ne da namiji da mace da za su walau ita maulahu ko da sun taru su yi dabaran su halitta ko da nan ba za su iya ba ya harkihi ga halittansa wani ya sunubu mun zuba mu shay'an idan da kuda zai fiske wani abu a tare da su min ma alaihi daga abin da yake kan su min tibi na turare wa za'faran al-arafaran al-mutaghayyir bihi wanda ake kwaba ma gumakka idan sun zo wajen gumakka sukan samu turare su samu za'faran su gauraya su shanshafa ma gumakka idan sun shafa ma gumakkan kuda shi kuma sai zo dinga ciccirewa Allah ya ce to su yi maganin guda mana gunkin da bai iya kare makansa kuda ba ku da ba ku iya koran kuda ba ai kenan aikin banza kenan la ya san izu ba su iya mai da kudan nan mino da gare shi sai ajiyam saboda gajiyawan to in ko haka ne fa kai ba ta'budu na shuraka alillah ya kuke yi ba don ake bauta mu masu abokan tarayya ga Allah hada amrun mustaqribun wannan al'amari ne wanda hankali ba zai dauke shi ba ko ne أخبر به يا مثل جعله قبل الزبدان المثلي يتي ضعف الظالم والمظلوم shi mai ibadan ya yi rauni wani matsalu wanda ake bautawa ma shi ma ya yi rauni tunda shi mai bautan ya kasa halittan kuda shi kuma wanda ake bautawa an shafa masa turare turaren nan yana kansa kuda ya cire ya kasa koran kuda Allah ce wa ma qadarullah ban san darajar Allah ba su girmama shi ba an zamo haka kadarihi azamatihi iz asharaku yayin da suka tara bihi da shi malam ya tabe abinda bai da amfani min azbami na huda wala yantasu ba zai kwado makan zauna abu ba ba an ce manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune a daura da shi akwai sahabbansa akwai wani malamin yahudawa ana ce mashi maliku ibn abdul sayyid sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube shi da kyau yace na gama ka da Allah baka gani a cikin at-taura Allah yana so yana kin malami mai kima mai mai kaman ka ba sai yace na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai kai ga ka haka nan ashe kai muke yin Allah ne sai sahabban manzo Allah suka yi dariya ya waiwaya zuwa ga Umar ibn Khattab sai ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah bai saukar da komai ba Allah ya ce wa ma qadarullah haka kadari wa san darajar Allah ba a wani ruwa yahudu kuma suna cewa wai Allah ya halicci sama ranar Lahadi kasa ranar Litini duwatsu ranar Talata ganyayyaki da itatuna ranar Laraba rana da wata ranar Alhamis ya halicci Adamu da Hawwa a cikin ranar Juma'a sannan ya daidaitu ya yi rigingine a bayansa ya ɗora ɗayan kafansa a kan ɗaya ya huta maza Allah da yi wannan sai fushi yace Allah ake misali da haka sai Allah ya ce kyale su ya rasulullah ma qadarullah haka kadari ba san darajar Allah bane inna Allah la qawiyyun Allah ka karfa ne azizun galibun marinjayi
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
نعم الله يصطفي من الملائكة رسلا Allah yana zaɓin manzannai daga mala'iku, kamar yadda ya zaɓi Jibrilu da Mika'ilu, wa minan nasi Allah yana zaɓin manzanni daga mutane, nazala aya ta sauka ne lamma qalal mushrikuna yayin da mushrikai suke ce a unzila alaihi dhikru min bainina yanzu a ce an saukar ma annabi alqur'ani a tsakanin mu su a wajen su girman duniya kudi da wani daraja Allah ce ba haka bane wanda naga dama nake zabi inna Allah samiu Allah mai ji ne ni makalatin gazancan su بصير ميغني بمن يتخذه بمن يتخذه رسولا wanda ya rike su manzanni kamar jibrila da mika'ila a cikin mala'iku annabi ibrahim da annabi muhammadu wa gairin da wani sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ga dama ya zaɓe su shi Allah ba a tambayar da me yasa ya haka ya alamu ma bai na ilihim ya san abin da ke gaba gare su وما خلفهم da abin da yake bayan su ai ma qaddamu wa ma khallafu abin da suka gabatar da abin da bai zo ba su yi ba aw ma amilu ko abin da suka aikata wa ma hum amilun da abin da suke aikatawa ba su bayan nan wa ila Allah zuwa ga Allah ne turja'ul umur ake mai da lamura duka ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan ka ba da gaskiya da Allah yarka'u wa sujudu ku yi ruku'u ku yi sajada sallu ku yi sallah wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku wahidu ku kada ya dashi wa fa'alul khaira ku aikata alkhairi ka silatul rahim kamar sadar da zumunta wa makarimin akhlaqi da kyawawan dabi'u an ce ba ka iya yalwata mutane da kyautanka kana iya yalwata su da kyawawan halayenka shine Allah ya ce ku yawaita aikin alkhairi sada zumunci ɗabi'u kyawawa la'allakum hakika ku tuflihu na fa samu babban rabo tafununa bil jihad min baqai da wanzuwa cikin aljanna to kaga Allah subhanahu wataala ya ce waf'alul khaira bayan ya ce irka'u wasjudu ma'ana babu wani lokaci da bawa yake kusata ga Allah kamar lokacin sallah shi yasa idan kun yi salloli guda biyar da Allah ya wajabta maku sai ya ce wafa alul khaira nafilan dare kenan yana daga cikin filin khaira azumi na tadawi wanda ba wajibi ba yana cikin filin khair ciyarwa fi sabilillah yana cikin sa karatun qur'ani yana cikin sa zikrullah yana cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin aikin alkhairi hajjin dakin ka'aba hanyoyin alkhairi da yawa shi yasa Allah da ya ga dama sai buɗa mutane kowane hanyar ba ba shi ɗaya ba da an ce hanyar da za ka samu aljanna sallah ne kadai wani a sallah yake ka sallah sai Allah ne ya buɗe sallah ya buɗe azumi ya buɗe zakka ya buɗe haji ya buɗe karatun qur'ani ya buɗe salatin annabi ya buɗe haji saboda in baka samu ta nan ba ka samu ta nan wani ya ce sallah nan wahalar take zai dai farillan da ke da dare ta ce bacci ba zai iya ba don ma Allah ya baka kudi to ba da sadaka Allah ya baka dama karanta da Qur'ani wani kuma ya karanta qur'anin ba zai iya ba to yi wa annabi salati in kai wa annabi salati shikenan wani kuma a ya karanta qur'anin ba zai iya ba to sai la ilaha illallah kai zikiri kai zikiri wannan shine ma'anan waf'alul khaira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara yace man kasa uriyanan kasahu Allah min sudusul janna ga wani kuma mai sauki wanda ya kamata a yi da azumin nan duk wanda ya tufayar da wanda bai da riga Allah zai bashi a gidan aljanna zai tufa da shi tuba a gidan aljanna sai ka duba ka gani idan sallah ya zo riga nawa kace da shi sun kai goma ko ishirin ko talatin da ido wasu fara za ka dubi wanda ba ya da shi ka bashi shi ma ibada ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a jayar da kai za a tubatar da kai ruwa bin gidan aljanna yan uwa ne na kusa da kai su za ka fara waye na gaba da rigan sallah matar ka wata lokaci tana da tuba hamsin ko sittin ba ta shawara shire waɗansu daga cikin tuba mai nan naki in ta ce wannan ina so ki ce shekaran shi biyu bawa ne ko ki ba wance ko ki ba wance wannan shi ma duka yana daga cikin waqalul khaira wanda in kayi shi zai dawo mata kai aljanna yana daga cikin rafa'atul khaira manzo Allah ce man saqala ma'anan saqahu Allahu min rahiqil janna duk wanda ya shayar da mai kishi Allah zai shayar da shi ruwan aljanna ka samu biyo watan ka in za a yi buɗe baki ka san kowa na jin kishi ka sai dan guda ɗaya ka raba wanda ya sha wanda ya sha Allah ya ce za ka sha ruwan aljanna haka nan manzo Allah ya ce man adama luqmatan wahidatan wanda ya ciyar da loma guda daya ga farallahu lahu Allah zai gafarta masa wannan ko armalana ko ba armalana ba balle armalana kai kokari ka kwana kwanan tuwonka guda daya akan nada da kake yi idan kai haka Allah zai gafarta maka shi yasa ake son mata ta gari wanda take ba da shawara ba wanda take cewa za mu yi banna ba a zamanin bani Isra'ila an samu wani bawan Allah ya yi talauci talauci talauci ya kai inda ya kai yayi ta roƙon Allah Allah ya azurta shi sai Allah ya yi wa annabin lokacinsa ka gaya mashi zan ba shi arziki a rabin sauran rayuwarsa rayuwarsa da ya rage ni na sani zan ba shi a rabi ya ɗauka a fara ba shi yanzu an kai sauran rabi ya koma talauci ko ko a bari idan ya kai rabin a fara ba shi har ya kai ƙarshe sai shiru zai ce bari shawarci matata da yake samu ba da gefe da ce ka mai gida mun dade cikin wahala mun dade cikin wahala a karbo yanzu ya ce eh eh ai mun riga mun saba da wahalar yanzu mu bari mu ci gaba da wahala har ya kai sauran rana rayuwa sai ce kai ni dai wallahi ban yarda ba na gaji da wannan wahala a je a karbo kai dai ka karbo ka ga yadda za mu da na karbo ya kawo sai har da ke fara buriya da ce mai gida bari in baka shawara ai Allah nan yana son a yi mashi wani abu idan za ka yi abinci da ni da kai to kai na mutum hudu idan mun ci mu biyu ka ba mutum biyu sadaka idan za ka dinka tuba kai na mutum hudu idan ka ba mutum biyu ka ba mutum biyu sadaka da ni da kai mun sa riga ka ba wani sadaka duk abin da za ka yi da ni da kai to kai hudu samu babban rabu za ka ga kuma Allah subhanahu wataala ya yi horo annabawa dukkan annabi ba wani annabi da ya zo ba sallah shine Allah ya ce warqahu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khayra la'allakum tuflihun وما جعل عليكم في الدين من حرج
وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج لتجعلكم ابراهيم وسميكم المسلمين من قول وفي هذا ليكون ربكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
وجاهدوا بجهاد في الله يسكن الله لإقام دينه تنزل دينه حق جهاده hakikanin jihadinsa bil istifragi tsagati fi da karar da samun yi kwaci wani su ba an nasabci haƙa adal masdari wacce ba kun shi ya zaɓe ku ya tsara ku da dinihi wa ma ja'ala alaikum fil dini min harajin Allah bai sanya muku kunci a addini ba bi an sahalahu ya sauwake shi inda larura da yayin larura kalkasari kamar yadda in kana halin tafiya sallah mai raka hudu aka ce ka mai da shi biyu ka ga ba a kawo maka kunci ba wata yammumi da taimama in ka nemi ruwa ka rasa sai Allah ya ce bata yamma Musa idan dayi ba dama don ku ne al'umma annabi aka tsarkake kasan ga baki daya kaga shi ma sauki ne wa akalil maitati ya halatta cin matacce idan ka rasa abinci shi ake ce ma irtikabu a hafin lararaini cin mushe haramun kisan kai haramun idan suka haɗu ku kai wanda yake saukin kisan mutuwa ya ka kashe kai ya fi tsananin azaba fiye da cin matacce shine ma su yi suke cewa jadalil mai adil muqarri an yakula al maitata fa in sagana an ha faraha to shi ma wannan yana daga cikin sauki والجدر أن هلتا مك شان روا ألوكة أزمي للمرل إن بارازيا وسفر يتبيع شيني الله يتي ما جعل عليكم في الدين من مرج أي باب شيء أشكين الدين ملة أبيكم الدين أبنكم sai wasu malamai suka ce to ai akwai wani abun da zaka gaishe kaman gunci an ce idan mutum ya saci rubu'in dinari a yanke masa hannu anya akwai sauki a nan an ce idan mutum yana da mata ya zina a jefe shi akwai sauki a ganar da ba sauki saboda ya shiga shari'a ba sauki don ya ce da shari'a ke ta shari'a shi ya kawo rashin saukin amma matukan ba ke ta shari'a to ba komi za ga sauki in ma ba za ka iya ba sai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa millata abikum addinin babanku Ibrahim mansubun bil qabil Almun bayan huwa ayyallahu shi Allah سماكم شيئا بشركوا المسلمون المسلمين من قبل أي قبل هذا الكتاب تنقبان ولا لتابنا القرآن وفي هذا القرآن يقوم أن بشركوا أولا لتابي مسلمين ليكون الرسول عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم دم منذ صلى الله عليه وسلم يزموا من شهيدا أكم يوم القيامة أنه شيء واشي بلغكم يا إسلام كدائك وتكونوا كذبوا وأنتم شهداء على الناس ku zamo masu shaida akan mutane kamar yadda wuce baya ka zalika da Allah kun ummatan wasa nan da kun zuwa da alan nasi ku annabi ya muku shaida ku kuma ku yi annaba wanda suka wuce shaida anna rusulahum cewa manzannin su ballagatum da isan musu da aika fa aqimu salata ku tsayi da sallah dawin muku dawwama alaiha kanta wa atu zakata ku ba da zakka wata sumu bi lillahi ku nemi kiwo da Allah tsibu bihi ku amince da shi wa mawlaikum Allah shine mataimakin ku wa mutawalliyan murikum mai jibantan lamarin ku fa ni'mal maula ma dalla ubangiji huwa shi wa ni'mal nasir ma dalla mai taimako annasir mai taimako da kun gare ku سورة المؤمنين مكية وحياة وتسعة عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
سورة المؤمنون سورة كان ولا لا يمكن المؤمنين مكية النبي زمن مكة كتوكد إذا وهي مئة وثمان أو تسعة آية آية ينتدري لشاة قد شاترة بسم الله الرحمن الرحيم قد أبلغ المؤمنون حقيقة مؤمنين سنسى مبارب سواء ودنم الذين هم ودنن دسوس كذمو خاشعون ما سكن كان لكي في صلاتهم أتكن صلى كان كان لكي أتكن صلى متن ينزو توجن سيوان قبومينسا kansa na fuskan kan ƙasa jikinsa ya natsu shi ne khushu'i ne wallazina da waɗannan hum su mu'riduna masu kau da kai anil lagawi gaban yasashen magana min al-kalami wa ghairi wallazina da waɗannan hum su fa'iluna masu bayarwa ne lil zakati ga zakka mu'addun wallazina da waɗannan li furujihim hadizuna masu kiyaye farjojin su anil haram ba sa sa al'auran su ga inda Allah ya haramta musu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru majnun aw tamsaku wara'a dhalika fa ulaika hum al-'adun والذين هم لأماناتهم أهلهم راعون والذين هم على صلاتهم عابدون أولئك هم الوارثون
nam illa ala azwajihim sai dai akan maza mata cikin su ai min zawjatihim aw ma malakat aymanuhum ko abin da daman makin su ta mallaka ai sarari ko yanki kenan fa inna su ghayru walumina ba ababan zargi bane ne ya digin na cikin zangewan to kaga Allah ya gabatar da sallah nuka san sallah shine mafificin ibada mafificin lokaci da bawa yake kusata ga Allah don haka ba wani annabi cikin annabawa wanda Allah ya aiko ba sallah annabi Ibrahim yana cewa rabbi ja'alni muqimal salati wa min dhurriyyati yana cewa inna salati wa nusuki wa mahayyi wa mamati lillahi rabbil alamin kaga annabi Ibrahim shi ma yana sallah ko da ba irin nan guda biyar ba an hore annabi Musa da yin sallah shi ma wa auhayna ila Musa وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة شيما أن باي صلى النبي موسى مع عيسى يا مكانا تنينا تنسم من قولوا يتي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة شيما أنا صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya horo shi da yin sallah kullum a kimu salata allazi ne kimu na salata innan salata ganar al-mumini da ke daban mawuta saraka babu wani abin da ya bi lokacin da bawa yake kusata ga Allah kamar lokacin sallah isa manzo Allah zan yake cewa wani musalli na ji rabbahu a ina mujanati yake da ka ce Allahu akbar ka shiga wani abu mai sauri da duk wani abu sauri ka je gaban Allah za ku gana da ka ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ce mala'iku kun ji ko amina ni abdi bawa na ya gode ni arrahman arrahim sai Allah ce kuna ji mala'iku bawa na ya yi kirari maliki yawmin ni da kuna ji ko mala'iku majalali abdi bawa na ya gina mani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ce wannan tsakani na da kai in dan ni ka tsaya na sani in ba dan ni ba kai ka tsaya na sani to iyyaka na'budu rabin fatiha kenan daga alhamdulillah iyaka na abu rabin ba ta gina to daga iyaka na sa'inu zuwa karshe kuma naka ne daga alhamdulillah iyaka na abu na Allah ne shine Allah ya kasamtu baini wa baina abdi sallah na raba tsakani rabi na wa rabi na bawa sai Allah ya ce to me bukatar ka iyaka na abu to me kake nema iyaka na sa'inu Allah ya makon ka ne in ba zai taimakon ka ba zan yi ba wani yana can yana tsayuwan banza ta soja ba ya sallah wani yana ruku na noma ba ya sallah wani yana shiga rijiya kamar mai sujira ba sallah iyaka ta sa'inu Allah kai ka ce mu ce to me ya bukatun ka in gidi na surabar musulmi to na ji da mene ya ci siratar lalina an amsa alaihim da mene kuma ghairin magrubi alaihim wala zalina sai ka ce amin malaiku su ce amin annabi ce man wafaqa taminu taminal malaikati wanda amin sai dace da na malaiku an ga gafarta masa an karfi sallah sai ba Allah ta ba da kuma da kiyaye sallah to wannan Allah subhanahu wataala ya girma ba da umma annabi sallallahu alaihi wasallam da yin sallah so biyar ba irin sauran al'ummomi ba kowane tsakanin wannan sallah da wannan sallah kan karabin dan mun da gewar zalika fa innahu ghayru malum mun da gewar da ne mun gara zalika min az-zawjati was-sarari kal istimna'i kaman jawo mani bil yadi da hannu fi itiyanihin na cikin zai kai musu maulai ka humul alu ma nan ba ku wuce iyaka ne ila ma yi da lahu kaga al istimna shi ne mazhaban malikiya shahawa ya damu mutum Allah kuma ya haramta yin zina ba yadda zai ga kuma sha'awa ya dace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hore ka da azumi yana kare sha'awa to sai malamai suka yi sabani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yutaga wa ra'a zalika wa ulaika hum galu kaman menene jawo mani in sha'awa yayi yawa Imam Malik ya ce haramun ne Shafi'i ya ce haramun ne Abu Hanifa ya ce haramun ne Ahmad dan Hanbali ya ce ya halatta me yasa ka ce halatta ya to da yanzu nan ba amma shi ma da sharadi ya yi da kansa ya rike al'auransa ya ta ja da kansa har ya fitar da mani don kan yi zina a wajen abu hanifa kuma bai da kudin da zai aura ba kuma wani zai bayi sadaka to ya fi yi zinan ya yi halal shi ko imam malik ya ce haram shafi ya ce haram abu hanifa sai ya ce haram to duk dai ala kulli halin annabi ya ce sabanin al'umma rahama ko da aka ce sabani na ayyuma ba fada bane fahimta ne shi a fahimtar abu hanifa tun da Allah ya ce kar a yi zina wala ta karbu zina innahu kana fahisatan kar ba a yi kusa to in an kusa an an yi shi kuma an yi babban laifi to wannan kuma an iyaka a ce kayi laifi kai kadai da kanka to gwamma ka yi wannan ya fi sauki to kuma suka ce a ai tun da dai Allah zai ce a yi haka ba ba ta hanyar da ya ce a fitar da mani'i kenan ba bai halatta mu wallazina hum li amanatihim wa ahlihim haza'un waɗannan da suke kiyayewa li amanatihim ga amanansu jam'an wa fardan li amanatihim ko amanatihim wa alim da alkawarin su fi ma bainahum ayin fi ma bainahum wa bain Allah abin da ke tsakanin su tsakanin Allah min salatin wa ghairi wallazina da waɗannan hum su ana salawatihim yuhafizun suna kiyaye sallolin su ko salatin jam'an wa mufradan yatimuna suna tsaye da ita biya wakatiya a cikin lokutan ta ula'ika waɗancanin ka humul wari sune sune masu gadon gidan aljanna la ga yi ba wani su ba الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا فتبارك الله أحسن الخالقين
نعم ولقد الذين ولن يرجون الفردوس wanda suke gadon aljannan firdausi shi firdausin nan huwa jannatun aljanna ne a alajina mafi daukakan aljannatai هم خالدون ما سلوا وما نبيا أجلتا في ذلك أتكم وانتانك أكوي إشارة نوني إلى المعاد هو مقومة ويناسبه ذكر المبدأ بعده يا مناسبة لآية ذي فلاقة با وانت ألا يفتح مك إند أكفاني متون والله لقد خلقنا الإنسان حقيقة من هالي متون آدم كينا من سلالة لقد ينبو هي من صلاة شيء من الشيء كما أنزال أبو لقى أنزال شرق الينقود أي استخرجه منه وهو خلاصته من دين لا كان متعلق بصلالة ثم جعلناه ظن مكسن ياشع الإنسان نسل آدم دم ألم نطفة منيا مني في قرار مكين أشكم متبتي ولن تبتا تبتتشي شيني مهيفة ثم علقنا nutfata alaqatan sannan muka mai da gudan jinin na maniyin na ya zama gudan jini da man jamidan jini sandarare fa alaqana alaqata muka halicci gudan jinin na muka mai da shi mabugatan tsoka laman nama qadr ma yamlaku gurgudan yadda za a tauna fa ja khalaqana muka halicci almulugata tsokan nan izaman muka yi mashi kasusuwa faka saunan iza malaman muka tufatar da kasusuwan nama mutum din nan in ba nama ai kwarangwal ne da ka gani za ga kasusuwa sosai da muka yi bodin sa gaba daya da aka kera bodin sai aka watsa masa sura shine nama don Allah ya ce mu muka yi haka wa bi qira'atin idaman bil mawli aini wa khalaqana bil mawli salatu bi ma'ana sayyarna halaqana din nan ma'ana mun maidan maniyi gudan jini muka mai da gudan jini tsoka muka mai da tsokan nan ya zamo nama sun ba sha nahu sannan muka fare shi halkan ahara wani halitta daban bi fakin ruhi da hula ne bi a cikinsa fa tabarakallah alherin ubangiji ya yawa asanul khaliqin mafi kyan masu halitta Allah yana nuna maka kar ka yi dagawa ka san asalin ka kenan wani wuri zaka ce kutilal insanu ma akbarahu من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره تكاين دي كي مني ولا كتجي ميبوي yanzun nan ka fita a cikin cikin al'auran mahaifi mahaifinka ka fada cikin mahaifiyanka to Allah ya jujjuya ka kwana arba'in kana mani kwana arba'in kana kudan jini kwana arba'in kana tsoka daga nan aka ce to a hurare daga ran nan an gama da kai idan Allah ya gama halittar mala'ika zai tambaya ashaqiyun am sa'idun me arziki ko mafiyaci jabbal kalamu abin da aka rubuta nan ya tabbata shin me zai yi a duniya an rubuta ina arzikinsa ina ajalinsa kwana nawa zai yi kullum an rubuta ranar da Allah ya ga dama ya fito da kai duniya ko ka kai wata taran ko ya yi ka bakwai ni ko ka zauna a ciki yadda ya ga dama to na annabi ya bada wannan ayan summa an sha'anahu halkan akhar akwai mai rubutun manzon Allah da sai na Umar suna wurin shi sai na umaru da ya ji irin wannan tsari da Allah ya sai ce tabarakallahu ahsanul khaliqin tabarakallahu alherin ubangiji ya mafi kyan masu halitta to shi kuma akwai mai rubuta ma annabi wahayi shi kuma abdullahi ibn abi sar shi ma da ya kai wannan shi ce tabarakallahu ahsanul khaliqin sai maganar sa ya dace da sai na umaru sai maza Allah ya ce ku rubuta yadda kuka faɗa din nan haka Allah ya saukar da ita barakallahu azanu halikina sai na umar shi ka Allah na gode magana na ya dace da haka shi ko Abdullahi na usar da sai shi ya koma gefe ne koma wajen kafirai shi au ashe ma duk abun ne abun nan duk shirme ne ai mu muke ƙara samu sama ayoyi mu muke ƙara samu sa ayoyi sai ya yi da shi a wani kawalin ya zo ya mutu daga baya wani lokaci kuma a wani kawalin bai musulunta ba to Allah subhanahu wataala da ya jera wannan tsari irin wannan nasa tabarakallahu asalin hari
ثم إنهم بعد ذلك يتبينون ثم إنهم يوم القيامة يبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه الجدر وإنا على ذهابه لقادرون
ثم إنكم سنوه بعد ذلك bayan wancan nan kan in kun fito duniya gwargwadon abin da Allah ya ɗiba muku ku zauna ba da zalika bayan an ƙara zaman da mai yi kuma kuma sun mai na kusan nan ku yau mal kiyama da ranar kiyama tuba a suna ana tare kulin hisabi wanda za'i don sa hisabi da sakamako walakar halakana bakakun yana daga cikin ayoyin Allah mun halicci sawa tsarayi ka sammai bakwai bakakun a saman sabu samawacin da aka ce tsarayi ka jin mu dari ka ce liyanna ha domin saman nan murkul mala'ika ta hanyar mala'iku ne masu kaiwa da komowa shi sa maimakon Allah ce saba samawacin zai ce saba tsarayi ka hanyoyi guda bakwai ma'ana sammai bakwai وما كنا عن الخلق غافلين ممزم مرب كنا غبن حديثن da suke tata gargashin san kasan ba an taskuta ta fado alaihim akan su ta dukan mutalakar da su bal numsikuha mu muke rike saman ba ta fado ba tare da nauyin da yake kanta wa yumsiku sama an ta ala al-ardi Allah yana rike sama dun kar ta fado akan kasa wa anzalna minas samai ma'an mun saukar da ruwa daga sama da kadarin gwargwado min kifaya cikin daga isuwarsu in mun rasa ruwa masiba in mun samu yayyawa masiba shine Allah ce bi kadari ya gwargwadon ruwan da zai ishe mu in an kawo a dauki in an kawo a dauki duk son ka da ruwa in aka kwana biyu ana yi sai ka kama wai wata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yana kan minbari wata rana wani ya zo ce ya rasulullah ana bari ba ruwa dabbobi sun mutu gida ya bugu shi annabi ce ko Allah yi mana ruwa da ruwan ya dinga zuba ya dinga zuba kwana bakwai bai dauke ba sai kuma ya koma mutum sai mutumin ya dawo ya rubuta gida ya rushe an kuwa ya ci ruwa annabi ya ce to girgije hawa laina ala alaina girgije a kai mana waje banda mu sai girgije ya dace ya tafiya da ba su yi da su yi ruwa kare ta zuba to Allah yana cewa ina kawo muku ruwa bai ka jari gwargwadon yadda zai ishe shekaran da aka yi ruwa da yawa za a yi rusau da yawa gida ya rushe an kuwa ya ruwa inda ba rami ya rami Allah ya ce mu muke kawo bi kadarin gwargwadon yadda zai ishe ku ba na muka zaunar da shi fil alli a cikin kasa bayan Allah subhanahu wataala yayi ruwan yayi ruwan kasa ta hadiya ta koshi ta koshi can in ya dauki abin su kuka rasa ruwa sai Allah ya ce ku haka kasa ku samu ruwa sai kai rijiya inda ba mu zaunar da ruwan a kasa ba ina za ku same shi kana haƙa ruwa wani wuri gaba biyar gaba shida ka samu ruwa wani wuri in ya gada ma sai ya gaba goma sha sannan a samu ruwa wallahi mu muka zaurar da shi amma wa inna ala zahabin bihi laqadir mu muna da iko bisa ta biyar da ruwan fa yamutuna su mutu ma da wabihim tare da dabbobin su a dan dinki fa an sha'ana فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من بطنها آخذتم بالدهون وشرب بلادهم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون yana daga cikin ni'imomin Allah fa an sha'ana lakum bihi jannatin muka farar da gonaki na gungare ku bihi da wannan ruwan min naqilin na dabilai wa anabin da ilmobi kuma aksaru fawakin arab su ne mafi yawan kayan marmarin larabawa lakun biya fawaki kayan marmari ya tabbata gare ku a ciki kasiratun mai yawa wa min ha ta kudu daga ciki ne kuke ci saifan wa shita'an a lokacin da za a ci na zabazara a lokacin hunturu kaga abincin hunturu daban ana son mai dumi dumi abincin lokacin zafi daban ana son mai sanyi sanyi Allah ce tun mu muka yi haka dan mu ni'imtar da ku da mun yi abinci kullum mai zafi ne lokacin zafi da an ci wuya da mun yi abinci kullum mai sanyi ne lokacin sanyi da an ci wuya to aka ce kowanne an yi shi wa an sha'ana shajaratan muka fara da wani itaciya takarutu da take fita min duru sina daga duru sina jabalin dutse ne bi kasar sini sina wa bade ya ko sina wa muni asarfu amana shi juyawa lil alaniyati wa tanisu da kuma tanisi illa biyu kenan lil muqa tambutu tana tirarwa min rubai wa sulasi tana tirarwa bi duni da mai alba'u za'idatun tumbitu duna على الأول ومعدية على الثاني هي إتاتي إتاتا زيتون وسبقين ريني نيل الآكلين كما سشي yana daga cikin kamar su zaitun din nan su gyada a samu manza su abu kaza a samu manza Allah ya ce ni na fara muku da noma don ku ji dadin cin noma noma in ba miya bai hadiwa amma da an rina shi a cikin mai sai kaga ya wuce su ya shiga inda yake so Allah ya ce tun na haka ne don rini lil akilina وهو زيت شيني مي نعم وإن لكم في الأنعام لعبرة sannan ga wani abin lura kuma cikin nemomin Allah hakika lura ya tabbata gare ku a cikin dabbobi al'ibili wal baqari wal ganam raƙumma da shanu da tumaki izatan wa'azi ta atabiru na za ku lura biha da ita nasqikum muna shayar da ku bi fatin nuni wa dhammiha ko nusqikum muna shayar da kumin mafi duniya daga abin da yake cikin cikin rakuma da shanu da tumaki shine mai allaba ne nono nono din nan daɗin haɗiya daɗin nan nanu lakon fiha manafi ga amfani da yawa gare ku a ciki kasiratu mai yawa min al-aus aswati na sufi gashin dabban nan ku kankare shi ku yi huluna da shi ko ku yi barko da shi manya-manyan dabbobin da ake samu a ƙasashe na masu sufi din nan والأوبار دقام سكا ولا شعر وغيرها وغير ذلك ومنها دقريت نيتا قلونا كنجيشي كما أبين ماماكي shi nonon nan daga ina ake samun sa tsakanin jini ne da dubi ba nan ne Allah yake fitar da nono sama ba kyau kasa ba kyau wa take aka samu mai kyau ga turmi wa zai ci turmi wa zai sha jini min bainin damin wa farsin labanin da shalimi nan sai ga nono ya fito tsarka bai ɗebo jini ba bai ɗebo mai ba ga shi kalkalkal ga daɗi Allah ya ce wannan ya ishe ku daga cikin ayoyin Allah wa min ha da gare ta ne ta buru na kuke ci wa alaiha wa alal mulki ta tumalun sannan ana dora ku akan raƙumma wa alal mulki bisa jirage waye haka in ba Allah ba yana daga cikin nemomin Allah da ya muku
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأمر الملائكة ما يريدنا بهذا في آبائنا الأولين
da Allah ya gama faɗin abubuwa na abin mamaki da rahamomin da ya yi mana sai shiga kisan annabawa ya fara da annabi Nuhu ya kawo kisan annabawa guda biyar annabi Nuhu annabi Hudu sannan kisan ƙurunul ula sannan kisan Musa da Haruna sannan kisan Isa da mahaifiyarsa to ya fara a nan cewa hakika mun aiko annabi Nuhu alaihi salam nan walqad arsalna nuha ila qaumi zuwa mutanensa فقال يا قوم اعبدوا الله يا متانينا مبوتا مع الله أديروه كبيش ووهدوه كده يتاشي ما لكم من إله غيره باب دون أبن بوتا ينبع الله با وهو اسم ما سونا ماني وما قبله الخبر لا بالي ومن دنم زائدة أفلا تتقون بقواجي صورا عقوبة عقوبا الله با bi ibadatikum da ibadan da kuke magairahu waninsa qala al malaku alladhina kabaru jama'an da suka kafirce min qaumihi daga mutanen nuhu suka ce li atba'in ga mabiyan ma hadha illa basharun mislukum ai wannan mai zama sai mutum ne kaman yiridu yana nufin an ya tafaddala alaikum ya samu ɗaukaka a kan bi an ya kuna matuwan din ya zama abin bi wa antum atba'uhu ku ko mabiyansa ne shine kadai a cikin annabawa shekarar dubu da hamsin shekarar da dubu da hamsin an ba shi annabta yana shekara hamsin sannan ya zauna shekara ɗari tara shekara ɗari tara da hamsin ya zo shekara hamsin ne Allah subhanahu wa ta'ala ne ba ya ce ai yana son ya ɗaukaka ne akan ku walau sha Allah da Allah ya so an la yu'bada ghayruhu ba za a bauta ma waninsa ba da an zama la'aikatan da ya saukar da mala'iku bi zalika da wancananta la basharan ba mutum ba ma samina bi hadha ba mu taba jin irin wannan magana ba alladhi da ilayhi nuhu wanda nuhu ya kiraye mu zuwa gare shi min tauhidi na kadaita Allah fiya ba ina a cikin iyayen mu al-awwalina na farko ayil umamil maliyati al-ummumi masu shudewa in huwa aimanu bai zamo ba illa rajulun sai mutum ne bihi jinnatun yana da halin hauka halata jinunin fatarabbasu bihi ku saurare shi hatta hinin har zuwa lokacin mutuwarsa na
Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan malumanmu da malumanmu Allah ya ji kan shekinanmu Sheikh Malam Abdulkadir Allah ya nisa biya da Allah ya ba da tarifa Domin kuma da jirgin da Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa ya gaba lafiya a da bai da rago mutum ne ya samu da mowa irin da ciwon babba amma daga baya ya fi sauki ko ya kai muhimmanci a cikin mala
inda ya hankalin ya dawo ba zai shirme a sallan ba zai an tabbatar da cewa ba zai ɗauki fatiya ya hada da wani abu ba in an jarraba shi an jarraba shi an ga an shi sallansa an ga harkarsa ya zama irin na masu hankali ya ci gaba da sallah
aka rubuta mutum ne mutum ne aikin alheri a cikin wannan wata aka fi aiki na aiki da yi to za a nika aka ce za a nika da shi aka kuma aka ce mana in kai za a ce a baka daidai da kuma a cikin aiki na to a nan mutum bai aikata ba amma yana da niyyar aikata da yi ko kuma aka ce ma da yi ne ne to ma da zai sami wannan nufin idan mutum ya yi niyyar alkhairi Allah bai ba shi iko ya yi ba zai samu lada na niyyar nan amma ba ninkin da aka ce ba wannan dinkin sai ka yi amma ka yi niyya ba ka samu damar yi ba ka samu ladan niyya ba aikin ne ka samu ladan ba dole baka yi aikin ba shi kuma wanda ya niyyar aikin sharri bai yi ba ba komai a kansa Allah ya dauke mashi wannan rufi a ummati an ka kawai da duk abin da kai baka aikata ba kai nuna a zuciyarka Allah bai kama ka
aka rubuta wannan mutum yana da mata hudu sai ya rubuta ya tafi da yin nan ba da zama hujja ba ya aure wata da kuma ya aure ta ba da jima sai Allah ya kuka da abin sa to a cikin zuwa na zuwa zai zaɓe shi
eh to za a tambaya wancan da ya saka din ɗaya ne ko biyu ko uku idan da mutum zai saki mata daga cikin matansa ɗaya guda hudu in shika ɗaya ne shari'a ba ta ba shi daman ya ƙaro mata ba sai ta gama idda don tana cikin idda sai ta gama iddan na wata uku da kwana goma sannan ta fita a cikin igiyarsa shari'a ta ba shi dama ya ƙaro wata mata to amma idan a cikin wutar zai tafi ɗaya shika uku nan take ce ya ba ta shika uku to gobe ma ya karo wata ya karo wata ba damuwa amma wannan ɗaya ne ya yi kuskure auren ma bai shiga ba a cikin saboda haka ita wanda ya karo din nan ya karo magaji wancan da ya saka din nan tun da ba ta gama inda ba za su shiga da wannan ko auren ma bai inganta ba wanda ya
haka ramalla wannan matarsa tana idda ne sai dai ta tana al'ada sai ta ce ya yi haram sai su yi goyi Oto ya yi haram ne nemi gafaran Allah haramun ne a take mutum tana al'ada amma ba zina ba ne in ya aikata haka ya aikata haram saboda haka ya nemi gafaran Allah da kuma yadda Allah zai gada ma haka yake yi
haka ramalla wannan kuma yana da wadani amma duk lokacin da ya nemi kwanciya da ita take tana musu kaddama sannan kuma a kowane lokaci tana gane shi ya mata hidima ya mata hidima ya ce to malam annan zai ce mata hidiman koko dan me zai mata ai tana cikin hutun ubangiji ne tana cikin hutun ubangiji duk matan da mijinta ya neme ta su biya bukatansa na sunna ya kauda sha'awarsa ta ki ta ware ta kwanta a gefe ɗaya ta kwana ta kwana mala'iku na la'anarta na la'anarta to tun da ban kyautata mace ba me yasa nake kyautata wa kuma oh ba wani da ne ni ma na ki kamar yadda kika
akan magana akwai masu neman du'a'i saboda jagon da kuke ci da kuma suna nema ya ci yayin addu'a da wanda suke da jaraba suna nema ba da yake da du'a'i Allah ya biya bukatun mu da na arziki da jaraba Allah ya ba su za a yi jarabawa da ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya da اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم